أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau ladi 20 da 30 da watan Muharram shekara ta 1444 Hijiriya wanda ya dace da 28 da watan 8 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun mukamin mu makama ta badi'u zaman al-hamzani Allah mashi rahama mai rasuwa 400 ba biyu shekara 400 ba biyar rasuwan da yake shine farkon wanda ya bude baban yin makama zan mu tashi darasi na tara ne ko al-makamatul azerbaijaniya makama ta azerbaijan azerbaijan gari ne kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa lamma na ɗaga nilgina ya ce yayin da wadata ta sanya mini santir ana ce ma asma'u zatin niɗaƙai ne ma'abuciyar maɗarmin gindi shi ake ce ma'an niɗaƙ kamar yadda a cikin wannan imrul kai sai ke cewa na'umu su ba lamtan ta an tafadduli lamtan ta ba ta yi santir ba sanya abun da ake dai a ɗar mai tsatso da shi shi ake ce ma'an niɗaƙ to nan gurin yana nihin na ɗaƙani ya sanya mini santir algina wadata ta sanya mun santar bifadil zailihi da faralal gezatta da faralar gezatta ya ce utuhimta sai aka tuhume ne bi malin da wata dukiya salabtuhu wanda na amso ta a matsayin salaf au kanzin ko kuma wani taska a sabtuhu wadda na samu wannan wadatar da ta mun wannan abin mutane suke tuhuma ta da cewa dukiyar na anya ba hoshi ba nike ko kuma wani kanzi ne na samu abin ne ya ce fahafazani lailu sai dare ya zaburar da ni wasarat biya alkhailu alkhailu da wakai sarat bi suka yi tahiyar dare da ni wasalaktu fi harbi kau gudu ne in bar garin tunda ana min wannan zargin wasalaktu fi harabi masalika wasalaktu sai na sai na shiga fi harabi wajen guduna masalika nan harb da ha babba kenan gudu harb da ha karami kuma wanda mun sani yaki yace masalikan wata mashiga lam yardu hasairu wadda tahiya bata hore ta ba yardu hasairu shine tahiya bata hore ta ba ma'ana hanyar da hanya na bi ta hashe kawai wadda babu ma wanda suka taba finta wala hatalat ilaiha tsayru wadda ko tsuntsaye bisu shirye ta kanta ba hatta dawaitu ardun ru'abi har sai da na tattare ƙasar tsoro ma'ana sai da na bar jahohin da nake jin tsoron za a ganni a san cewa ga wajen da nayi wata jawaztu haddahu kuma na ƙetare kaifin wannan guri wasirtu sai na tahi ila himal amni zuwa ga iyaka ta aminci gurin da na shiga aminci ba wanda zai kama ni wa wajadtu bardahu kuma na samu sanhin gurin yace wa balagatu azerbaijan sai na tar da garin azerbaijan azerbaijan yana daga cikin gariruwa wanda algarbu shimali daga cikin iran ya ce wa kada hafiyatin rawahil wa kada hakika a rawahil da wakan abubuwan hawa hafiyat kofatansu ya heƙi don saboda yawan tahiya ya ce wa akalat almarahil almarahil tsawon tahiya akalata ta cinye ta almarahil kamar marhala ta kaza kilomitar kaza kilomitar su ne marahil na tahiya marahil na tahiya duk sun cinye da wakan ya ce walamma balagtuha yayin da na je garin azerbaijan ya ce nazarna ala annal muqama salasatun fada bata lana hatta aqamna biha shahara nace nazarna mun zamna ala annal muqama akan cewa zan zamna a wannan gari salasatun kwana uku zan yi Azerbaijan fada bata lana sai ta yi mana dadi hatta aqamna biha shahara he da nan sama wata guda fa baina ana yawman wata rana a wannan lokaci fi ba'd ashwaqiha a ci aswaqiha a cikin wasu kasuwanni nata isdala a rajulin sai ga wani mutum ya huto ya ce bi rakwacin da duwatsu na tatsar inabi kada ita da da hawan da ya sanya su a cikin nan a cikin wannan kinshi hamatash wa asan da sanda ai ita ma da hawan da ya sanya kamar duwatsu a can lokacin da ake hada guri a rika tatse inabi don a hudo ruwan shi su ake ce ma a abin na an rakawa kenan kan wani dauke shi ya zo daidai da sintali sintali wanda ake wanka da shi na kasko ya ce ita madaha wanda ya dogara da ita da sanda shi yana dogarawa wadda niyatin da kuma wata hulla ta kambe ta sarauta kar ta kallasa ha wadda ita ma ya sanya ta wa fudatin da wata rigar ɗari mai kabri kar ta dallasa ha fuda ita ce rigar ɗari kar ta dallasa ha ita ma ya sanya ta farafa'a qiratahu sai daga muryar shi wa qala yake cewa Allahumma ya Allah nan al'aqira shine sauti kawai ana amfani da shi akan sauti da suna wata jijiya ne a cikin wuya amma kawai daga an ce aqira rafa'a qiratahu kawai daga sauti da ƙarhi yake cewa Allahumma ya Allah ya mubdi al-ashiya ya mai farar da abubuwa wa mu'idu ha ko mai maida su wa muhiyal izam ko mai rayar da kasisuwa wa mubidu ha ko mai hallaka su wannan addu'a ta yi kama da Allahumma ya muhiya rufatu ya dafi al-afat ta can makamatul hariri yace wa khaliqal misbahi ko mai halitta hutula ita ce ta wannan rana ake ne wa muduru ha ko mai jijjuyar da ita wa faliqal isbah mai tsaga asuba wa mai nuru ha mai da kuma mai sa mata haske wa misulul ala kuma sabigatan ilaina kuma wanda ya sadar mana da ni'imomi wa bi ayi ala rabbikuma tukazziba al ala ni'ima sabigatan ilaina cikakka a gare mu ka sayo mana ni'ima cikakka yace wa wum suka sama an taka alaina mai rike sama kada ta fado akan mu iktibasi ne na qur'ani wa bari an nasami kuma wanda yake kagar abun nan halittu azwajin ya halice su a wajen azwaji abin nan biyu mace da namiji kowanne guda biyu wa ja'ila shamsa sirajin ya sanya rana wadda take hutula ce wa samsa saqafan wa sama'a saqafan sama kuma ya sanya ta rihi ne wal adda firashin ƙasa kuma ya sanya ta shinhuda ce dukkanin mu muke jin kamshin wannan kawai abin nan iktibasi daga daga qur'ani kuma wanda wannan zai nuna maka cewa makaranta ne dukkan su ga malaman luga ne amma istishhadi da aya daga cikin zancen wanda yi kai ko hira ma kuke yi da mutum in ya kasance mahardaci ne ko hira inda malamai ne daga hira suna gane cewa wannan makaranci ne dan saboda alfazikin da zai rika amfani duk dole sai an samu ta inda wanda ya san ma'ana qur'ani ne ha sai an samu tasirantuwar amfani da wasu kalmomi na qur'ani wanda su nuna cewa eh lalle wannan makaranci ne waja'ilul layli sakanan kuma Allah da ka sanya dare ya zamana abin da ne gurin nutsuwa ne wannan hada ma'ashan kuma ka sanya wuni ya zamana gurin rayuwar mutane ne duka wannan iktibas ne daga Qur'ani wa mun shi'us sahaba su karin kuma wanda ka farar da gilgije ya zamana mai nauyi wa mursilis sawa'iq wanda kake aiko da tartsatsi nikalan dan uquba wa alima ma fawqan nujum masanin abin da ke saman tauraro ma ta tattuhum da abin da ke kasan abin da abin da ke kasan cikin kasan kasa at-tuhum annabi ya zo a cikin hadisi yana cewa la'ana Allahu man gayyara tuhumal ard Allah ya la'anci wanda ya juya wanda ya jirkita kalkashin kasa kasa ya bata ta tafasa yin aiki in an yi shibka yace as'aluka salati ala sayyidil mursalina ina roƙonka ina roƙonka salati ga shugaban mursalai Muhammad annabi Muhammadu wa alihi tahirina da iyalan shi wanda suke masu tsarki wa an tu'ina ni ka taimake ni alal gurbati akan bakunta usini habla hawan da na tankwasar da igiyarta wa alal usrati da kan wani tsanani wanda a'adu zillaha wanda zan tsallake inuwar shi ina cikin talauci da nake son Allah in tsallake inuwar shi yace wa an tusahila li an yadin fadartahu alfitra kuma Allah ka sauƙaƙe mini akan hannun da ke fidira ta an halice shi akan fidira kyakkyawa ka halice shi akan fidira ta gari wa adala'ata huduhura kuma ka tsinkayar da shi akan tsarki wasa ida biddin limatini yayi arziki da addini wanda yake mai karhi wanda mai riko da addini na wanda zai taimaka min ya hudda daga cikin tsananin wannan shi kuma mai kuɗi wannan da ya gudo da garin su na an tuhume shi da dukiya yana jin shi kamar da shi yake walam ya ama anil haqqil mubin kuma bai rihe ido game da gaskiya da take bayyananna rahilatan tadwi haza tariq arzitani da abun hawa da zata nade mun wannan bulaguro in samu abun hawa da zan yi bulaguro na wazadan yasa'uni kuma da bulagura da guzurin da zai ishe ni war rafiq da kuma abokin tahiya kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fa naje ta nafsi sai na gana da zuciyata bi anna hadha ar-rajul afsahu min iskandarina abul fatahi cewa wannan mutumin yahi iskandariyin mu abul fatahi yahi yahi shi fusaha wal tafattu laftata yace sai na juya wata juyawa fa iza huwa wallahi abul fatahi sai gashi abul fatahi al-iskandari ne fa qultu sai na ce mishi ya abul fatahi balaga hadha al-ard kai duka makircin ka ya kawo har wannan kasar wanta ha ila haza shi ibu sai duka farautaka har ta zo har wannan wannan kwazazzaban fa an sha ay qul sai ya fara yana cewa ana jawalatar bilad وجوابة الأفق أنا خزروفة الزمان وأمارة الطرق لا تلمني لك الرشاد على كدية على كديتي وزك yace ana ni ne jawwalatul bilad mai jijjuyawa cikin gariruwa wa jawwabatul ufuq kuma ni ne mai yayyanke sasannin duniya da yawo ana huzurufatul zaman ni ne majaujawa ta zamani wanda duk ko ina juya nike wa umarata tsoro kuma ni ne mai raya hanyoyi duk hanyoyi na duniya na rayar da su da kafata ya ce latalumni kada ka zarge ni ala kudiyati akan roƙona da nike yi lakar rasha da shari'a ta tabbata gare ka wazu kai ma ka ɗanɗana ma'ana yana mishi ne kai in ka bani ka bani in baka bani ba kada ka zarge ni akan roƙona da nike yi wannan ita ce ƙarshen mukama ta azarbijaniya mukama ta takwas a kanta zan mu tsaya kuma zan mu shiga hutu abinda muka karanta ciki Allah sanya mana albarka ya fahimtar da mu wanda muka yi kuskure Allah ya mana gafara kuma kamar yadda muka sani zamana da zan mu binciki baya akan karatunta da karatun na waccan mukamak shi zai ba mu damar ci gaba da ita da kuma ƙarhin ci gaba da ita kowace don saboda idan har mun mai da hankali a kansu mu tabbatar da cewa wannan karatukan so mun taɓa ne so mun taɓa ne kuma na zo da wanda zan nuna mana cewa idan har da gaske muke wanda zai su kasance zufi bilisite na wannan makama ta alimamu zamakshari makama ba wai an ma tsaya ba ne kenan makama ta alimamu zamakshari rahimahullahu ta'ala zamakshari jarullahi mahamud wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar ina ga da talatin da talatin da takwas ɗari biyar eh bayan su ya zo don saboda dama ai duk wanda suka zo harko wanda ya zo baya kuma suna ta yi yan baya suna ta yi yan baya suna ta yi shi makama shi ya yi ta ne Allah mashi rahama akan tsari na wa'azi makama shi ta dace da hatta da jahilai ma ana iya samu su karanta su saurara wanda yake mai luga ne ɗalibin ilimi ya ƙaru da lugogi su kuma jahilai su ƙaru da wa'azin da yake zuba a ciki daga ta ɗaya har zuwa ta hamsin Allah mashi rahama abun nan abul kasim ya yi ta ne akan wa'azi kuma kanshi yake fuskanta da yin wa'azin kamar yadda mun sani jarullahi muhammadu Allah mashi rahama duk da cewa ba mu'tazile ne musan cewa Allah maɗaukin sarki shi yake ba da shirya ga wanda ya ga dama a wajen luga a wajen ƙur'ani jarullahi muhammadu littafin shi ne a tafsirul balagi babu sama da shi ko ba a isa a yi ba tafsirin shi alkashaf an haƙa iya gawami da tanzir wa uyunul aqawil fi wujuhu ta'wil ko sunan ko sunan Allah mishra muqaddima shi muqaddima shi kadai muqaddima kadai yadda ake muƙama yadda zaka ji manyan lugogi na muƙama haka mukaddama shi safha ɗaya ba zaka karanta ka fahimci tafsirin shi ba shi yasa Allah mishi rahama lokacin da ya gama tafsirin nan nashi ko a wancan lokacin mutane ka ce karanta tafsirin naka yana sa kwakwalwa ta yi zahi kwakwalwa ta ɗau caji zai koma hurayen musu littahi mai mujallar hudu ya sa mishi suna wannan rabi'ul abrar wani susul akhyar duk wanda ya karanta tafsirin shi ya nazarta shi kwakwalwar ta ɗau zahi to ga wani can ya karanta zai samu wannan nasussuka masu daɗi wanda suke kwantar da hankali akan ilimi akan kaza akan kaza su ma kuma wancan littafin ya zama na shakundum ne wanda shi ma insha Allah zama rika ɗaukar nasussuka wanda ana sa shi bayan karatu duk da aka ce za a karanto to yana da nasussuka na magabata wanda za su zaburar da mutum za su sama mutum nishaɗi da maido mishi karsashin shi bayan ya gaji makama ta harko ya kawo ta makamatul marashid makama ta shiriya yace ya abal qasim ya kai abal qasim inna khisal al khair ka tifahil labanan dabi'u na alkhairi kamar tufa ce ta garin labanan tufa ta garin labanan ita ta shahara da dadi yace kaifa qallabta hada atka ila nafsi hadiyar da ka juya ta ta kira ka zuwa ga kanta wa inna khisal su'i kuma dabi'u mummuna ka haske su'udan kamar kaya ce ta iccen su'udan anna wajahta ha duk lokacin da ka fuskantar da ita na hatka za ta hana ka an masa ha game da taɓata ma'ana ayyukan alkhairi abu ne mai kyau wanda su kansa suna kiran ka zuwa gare su abubuwa na sharri abubuwa ne wanda kamar taɓa kaya ne in ka duk lokacin da ka juya su zaka ki taɓa su yace fa alayka bil khairi na hore ka da alkhairi in aratta rufula in kana son yin tamaka fi madarifil izzi a cikin magana ta ɗaukaka al'aqa aswa da take madaukakiya wa iyaka wa sharrika shaidinka da sharri fa inna sahibahu multafid dan ma'abucin shi lullube yake fi admaril azalla a cikin tsohuwar riga ta wulakanci al'atasi ta komawa baya aqbil ala nafsika ka fuskanci kanka fa sum haka ɗanɗana mata annazar duba fil awaqib duba zuwa ga ƙarshe yaya ƙarshe zai kasance shine yasumuna kum su al'azab shine fasumha yace wa basirha ka nuna mata aqibatal hazari al muraqib ƙarshen wanda ya kasance mai yin kaffa kaffa ne kuma mai min muraƙaba kanshi ya ce wa nagiha kuma ka yi ma zuciyarka magana bi tazkirati da tunatarwa alhadi yace ilal marashid mai shiryewa zuwa ga shiriya wa nadiha ilal amal ka kira ta zuwa ga aiki arrafi madaukaki wal kalimi sa'id da kalma wadda take madaukakiya wa aljimha amma yuklimu dinaha ka sanya mata lizami ga abin da zai ma addinin ta rauni wa yaslimu yaqinaha kuma wanda zai yi aibu a cikin imaninta asalmu da ca shine aibu malamai suna cewa mautul alimu sulmatan fid din as-sulma da ca shine aibu wa hasibha qabla an tuhasab kama kanka hisabi kahin a maka wa atibha qabla an tu'atab kai ma kanka zargi kahin a zarge ka wa akhlisul yaqina ka tsarkake yaqini wa khalisul muttaqina ka ɗabi'anci masu tsoron Allah kyakkyawar ɗabi'a wamshi fi jaddatil hadina kai tahiya a cikin hanya ta shiryayyu addalina wanda suke masu nuni yace wa khalif an bunayyati turki ka saba gami da yan ƙananan hanyoyi al'adina dalin wanda suke kubatattu wa alama annal hamilu ala dalali ka sani cewa mai ɗaukan mutum akan bata sullan silalin mace mummuna ne muni mafi tsanani lasa'atuhu la yanfaku min harraki yace wanda ɗanɗana shi cizon shi ruqiya batta magani akan shi illa iza kana turqiya tuttuqa sai in ruqiya ce ta tsoron Allah saqallahu asda qaumin hafaw summan ta'ashu yace Allah shayar da zukatan mutanen da kuskuren su sun yi tuntube sannan kuma suka tashi ba sun yi tuntuɓe ba suka kwanta a gurin masu zunubi wanda sun tashi kuma sun tuba ya ce wa jaddu fi ma ajida alaihim kuma suka yi ƙoƙari cikin abin da Allah ya sabko musu wanka mashu suka yi gaugawa ya ce wai ha ikhlat naf saka bi gimarihim kai canka ya kai abul qasim ka cakudar da kanka cikin irin wannan mutane wa hamilha ala shaqi gubarihim ka aza kanka akan tsaga ƙurarsu ma'ana ka gamu da su ka shiga cikin wahalarsu ya ce fa asaita bi fadlillahi tanju mai yiwa da farala Allah ka samu tsira wa tafuzu bi ba'd ma tarju kuma ka samu rabo da wani bangaren abin da kake kauna wannan ya kare ta sai makamatu taqawa makamatu kaza haka ya dauke su akan wa'azuzzuka hai zuwa karshe madama yadda aka san cewa zamakshari jagora ne a cikin luga Allah mashi rahama to in aka ce zai yi littafin da ya kasance makama ne zai a zuba luga a cikin lalle zai zai yi amfani sai na bayan shi shari'al wadda kuma ita da makamatul hariri kin da makamatul badi'u zaman da ita makama ta wannan kin gabaki ɗayan su kuma bayan ta suke wanda ya ce makamatul zini al makamatul ziniya ta ibn sakil al-jazari mai rasuwa shekara ta ɗari bakwai da ɗaya ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da ɗaya bari mu shi ita ma abin da yake wani ɗan abu daga cikinta ita kuma dukkansu ga baki ɗaya daga ta mutum zai san cewa dukkansu ko da ka yi wa'ancan ita kuma in ka zo cikinta nan gurin zai ga kama baka san komai ba ibn sakir da jazari babban malamin luga ne wanda ya rayu a karni na na bakwai al-muqama ta bakwai zan mu ɗauka misali da ita a sinjariya yake cewa akhbar al-qasim bin jaryal shi kuma ya dauki al-qasim bin jaryal shine sadaukin marwayacin mukamashi yake cewa itanna li fi gararati shababi wa gazarati shibabi ila madinati sanjar tariqun sa'imtu fihi al-insijar ma a jama'atin kaswif al-bawarik birul mafarik wa ana yawma izin qawil jaddi taqiyul khaddi zulbayar fil jududi yake cewa itanna li ya bayyana a gare ni ya wannan itanna akwai ta a mukama bayyana zahara fi gararatu shababi a cikin harkon sarmantakata wa gazaratu shibati kuma a lokacin harkon nishadi na nan yana so shababi kuma shibabi shibabi kawai nishadi yace ila madinata sinjar zuwa ga garin sinjar menene ya bayyana gare ni sai a nan gurin dariqun wata hanya sa'imtu fihi al-insijar wadda na kosa akan gabata a cikinta ma a jama'atin tare da wasu jama'a kasuyufil bawarik kamar takubba masu haske bidul mafarik masu hasken kai gashin kai wa ana yau izin ni kuma a nan ƙauyul jaddi ina mai ƙarhin abin nan ƙarhin wadata na ƙiyul haddi ina mai tsabtataccen kudu kuki kumcina a tsabtace babu gemu a tsabtace zuba yadin fil jududi ma'abucin haske a cikin kakanni wajtima'in fil wujudi kuma da haɗuwa cikin jama'a ina da mutane wa humratun fil wajnatayn kuma da haske a cikin gashi na dabar kunnuwa yace wa qabdun dakhilun fil yadayn kuma da damka wadda take cikin hannuwa guda biyu fa ha sai na shiga cikin garin Sinjar fi akhdad rubban cikin mafi wadatar jama'a rubban kawai jama'a wa afdalu ibban da mafi fitan lokaci ibban lokaci kamar da ake cewa ibbana hasadihi lokacin girbi falamma hadaitu biha yayin da na shiri da gare ta wa hatadaitu kuma na shiga cikin ta wa sharaitu bi suqiha na sayi abun sayi a kasuwarta wa sharaitu yace wa atra'atu awiyatul asjadi wa ashraitu wa atra'atu nayi kiwo da awiyatul asjadi ma abun nan ɗan dan burgami dan burgami na al asjad abun ga wannan abun jauhari al'asjar jauhari wa asharaitu na sayar da shi ya ce alfaitu biha aba nasir misri sai na gamu da aba nasir misri shi kuma nan a cikin mukamashi aba nasir misri ya ɗauka yake wannan da shi yaftan na nufaina afnanil iftinani yana ta wannan yana ta jujjuyawa cikin kala-kala ta fitinar jama'a wa yaktananu bi kinani kananil atqani wa yataqannanu kuma yana kahuwa bi kinanin da kahuwa ta ƙananul atqani ta littattafai wanda suke maɗaukaka fahina waka nazruhu alayya lokacin da idan shi ya hayo kaina watsala a badru ibtidarihi da watan gaugawa shi ya taho ladayya gare ni kalali sai ki ci man hallaka fi an tajula bi arja'iha kana da bukata mu kekkewaya cikin garin garin wannan sinjar wa nastaukifa gama'imar ruwa'iha mu zubi ruwan girgijen masu kyakkyawar maganarta linarta musu fuda'ila fudala'iha don mu samu sauran masu faralarta wa nakta bisa ulalatu ulama'iha mu samu sha na biyu daga wajen malamanta fa ajabtu walimatu su'aliha fa asheci sai na amsa ma walima kiran shi har zuwa ƙarshe dai haka shi yana kawo mukama mai tsawo kuma a ciki gurare da dama wanda Allah mashi rahama yake kawo abin nan yake kawo gasa ta ilimi zan mu ga abubuwa wanda suke ƙayatarwa a cikin sha'anin luga a nan gurin akwai wani waƙe wanda ana gasar kawo waƙe a jikin mukama ta nawace yana ga ta 27 inda ya kawo ke cewa musaurara mu ji wani nau'i irin na waƙe da ya yi yake cewa wa kam talautu suwara wa kam alautu mimbara wa kam jalautu durara ala nadiyil muf'ami wa kam khalabtu kullatan wa kam halabtu hillatan wa kam jalabtu jillatan bi rumhi al muqawwami wa kam hadartu nadiyan wa kam hadartu badiyan wa kam hasartu wadiyan bi darfi al mudahami wa kam falatin jubtuha wa kam silatin juztuha wa kam salatin qumtuha li nasbi al mutayyami wa kam fatahtu marba'an wa kam sadartu marta'an wa kam sadartu marta'a li gadri al gashamshami وكم سرقت من سرى وكم شاركت في السرى وكم رشقت من برى رب الورى بأسهمي وكم مدرت شارة وكم جدرت قارة وكم ردرت قارة روم سنيا بمخدمي وكم قطعت من شأن وكم وصلت مبسما وكم سبقت من سما حب سنا بميسمي وكم حللت هانة وكم أللت آنة وكم فللت بانة لسرهي المسوم هكذا كاو نوعي نواكي هزوا ƙarshen su kuma cike da a cikin kowane waƙen kowane ajaz na baiti guda uku harkon shi wangakin shi nan gurin kama ya kawo hullatan hillatan jillatan duka haka ya kawo su har zuwa ƙarshe sai kuma mafi mamaki mun ga a cikin al'imamu zamakshari ya yi abin nan ya yi waƙe wanda yake na abin yayi wannan risala wadda ake ce ma ashiniya wadda cike take da shinun babu kalma ɗaya wadda babu shinun a ciki har zuwa ƙarshenta hakanan kuma yayi asiniya to shi nan gurin kuma a cikin mukama ta 48 ya kawo wata mace ta zo kawo ƙara wajen sarki take cewa tana fara magana wa ƙalar sai take cewa du'ifa musaurara magana ta gana zuwa gaba inda zan matsaya ya ce du'ifa faidul qadi almikdalur radi alhadilut taradi addabisul maradi almutabisul muradi alfa'idul jawaris annabidul fayyad alhajidur dirgam alnahidul al'irram al'aridul ajfad wannan addadiya ce daga harko har zuwa ƙarshe babu inda babu radu mun san da yawa abu lafazi harafi wanda ke da wahala faɗa kamar radu to sala ce ta da ganin ta kai safa hudu har waƙen har nasar kin dukkan ta ga baki ɗaya da cike take da radu babu kalma ɗaya da babu radu daga farkon ta zuwa ƙarshe shi sa malamai suke cewa gidan tuntuɓe ce ba wanda ya isa karanto ta yayi wannan guda uku ko hudu sadar uku ko hudu ya kai ta lahiya lauras yadda ya iya karanta nassi ya kai su ba tare da tuntuɓe ba don saboda suna da wahalar faɗa suna da wahalar faɗa har zuwa ƙarshe to kuma abin mamaki shi sarkin da ya tashi maida mata amsa shi ma kuma sai maido mata da lafazan da suke cike da zadu ya ce mata hafi zaki lizali uzzalim wa aika zaki al'azimu li ta'azimu ta'azim wa bahaza bi mazahiratiki zalim wa dalaza بزبي مناظرتك المظالم وأظهر لذات يقزك الواجب واستظهر ظرف تحفظك المواظب وظهرك لمزاوة الإزات وأنظرك لملاحظة الظلمات ونظر زليف ظلامك ونظر زليف زلالك الظاهر وشزم أيقاظك المتظاهر زفرت زرافتك فتكزكزت وظهرت نظافتك فتدلزت وظهر ذلك فأزم وهزي حفظك فتأزم sai dai kai ta har ƙarshe shi ma har da waken shi da nasar ga waki ɗaya shi ma yi ta cike da zadu babu inda babu zadu a ciki shi ma kuma ɗan amshan sarki da ya tashi shi ma kuma ya yi tashi buhari ya yi tashi kuma cike da zal shi ma da babu kalma ɗaya wadda babu zal a ciki aka suke abin nan to a cikinsu duka babu wadda ta kai tashi dukkansu tashi tana cike da abubuwa wanda fusaha gaskiya wanda cikin sauran kuma duka babu kuma me yasa ba tawaye mata su kima za ta yi ba dan saboda ya zo bayan su ya zo bayan su malamin luga ne kuma ya karanci abin da suka yi kuma shi da ya taho sai doriya akan abin da yake nan kuma babu na rubutun makamat ba wo babu ɗaya bane ba na cewa littattafan wannan su kadai ne ba makamat suna da yawa mafi yawanci wanda ake karanta wajen malamai wasu ba a san da su ba ma mukamat suna da yawa kamar yadda malamai suka abin gakinsu suka kawo su ga sanan sama da goma suna da yawa na harko wanda muka sani dai shine badi'u zaman shi ya fara yana fara bayan shi wanda ya biyo bayan shi shine ibn faris ibn faris al-lugawi yana da makama duk da bata shahara wanda ya biyo bayan shi ya hau kan shi shine Abu Nasar Al-Aziz ibn Umar As-Sa'adi wanda ya shekara ta ɗari hudu da biyar sai Abu Qasim Abdullah ibn Muhammad ibn Taqiya wanda ya rasu ɗari hudu da saba'in da tara shi ma da saba'in da tamanin da biyar shi ma na da makama sai Abu Muhammad Al-Qasim bin Ali Al-Hariri kaga shi a kashe wajen na biyar ne ma mai rasuwa ɗari biyar da sha shidda wanda muke tashi da sai Yusuf Sarkasdi shi ma mai rasuwa ɗari biyar da talatin da takwas yana da makama sai jarullahi mahamudu zamakshari mai wannan kenan ya allafa mukama cikin wa'azi da shirye suwa wanda batta da wani marawaici batta da wani badal kan shi ne yake ma khidabi sannan sai wanda ya biyo bayan su alhassan ibn safi almulakkab da aka san shi da cewa malikun nuhat yake da almukama yakan wanda ta dace irin ta mukamal abun nan ce ta hariri ce haka nan kwatakwancin shi al-abbas yahya ibn sa'id ga sun dai da dama wanda suka taho suka yi ta rubuce rubuce yake cewa haka za fa inna na la najidu asran khalamin katibin aw aksar qad jarat khazuhu fi kitabatil muqamat haka zan mu gani tun daga badi'u zamana ba a samu wani zamani da ya wuce wanda malaman luga ba su yi rubutu akan maqamat wa maqamat fulan maqamat fulan kuma kowa ya ta zubda fusaha a cike da ilimi na luga kuma ya ce da sanya balaga da ibda da wanda Allah ne yake musu taufiki da nuna cewa ilimin da Allah maɗaukin sarki ya ba su kuma kawai suna yi ne don saboda karantar da al'umma don saboda sani yanzu idan mutum yana karantar wa'annan ya san menene aka yi tsakaninmu da Allah iya daga kan shi kalli kan shi a matsayin malami ya rika dibin cewa shi ilimi ya kai sidratul muntaha kawai sai barci idan mutum yana duba musamman a cikin kowane fannin kowane ilimi in ka ɗoka in kana duba baya abin da ya gabata kai ka yi kaɗan ka sa kanka cewa lissafin ka isa ma a sa ga cikin ɗalibai duk da mu da malamanmu gaba ɗaya a haɗa an ka tattara ba su wuce a raba duka bai wuce ba ilimin wani ɗan ƙaramin ɗalibi na lokacinsu bai wuce ba ilimin ɗan ƙaramin ɗalibi wanda yake na cikinsu mu duba mu ga su al-Imam al-Bukhari su al-Imam Muslim su al-Imam Abu Zur'at razi su Abu Hatim razi da makamantansu malaman hadisi wanda idan mutum yana nuna kanshi yana gwada kanshi da wannan magabatan ya iya daga kanshi ce shi malami ne sai dai kullun ya dukufa akan neman ilimi akan ya samu dan abin da Allah ya bashi shi yasa magabata yake cewa al-Imam Shafi yake cewa ban taɓa ƙara ilimi ba da bincike sai kullum wannan binciken ya nuna mini cewa ni ban san komi ba cikin ilimi kuma haka ne ba wata mujamala ba ce ba komi ba ne haka ne in dai har mutum yana bincike yana cikin in dai ga mutum yana ƙoƙarin nuna cewa shi kawai ilimi ya tsaya daga gare shi bai ƙarawa to sai dai in bai yi ne in dai yana yi to zai san cewa bai kamata ya zamana ba kenan wannan na kawo su ne da fara su kawai don in nuna mana cewa idan har karatun nan Allah ya samu mai da hankali a kan shi so mun taɓa ne yanzu muka fara in dai har mun mai da hankali a kan shi zuwa juma'a insha Allah ta'ala zan yi binciken makama ta badi'uz zaman da ta al-imam al-hariri insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara shi